بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يو ranar wato litinin ce wadda ita ce ranar bakwai ga watan sha'aban shekara ta dubu da ɗari hudu arba'in da hudu bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama wanda kuma ya daidai da lissafin ashirin da bakwai ga watan fabrairu na shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da uku wannan zai zama insha Allah shine darasi na goma sha biyu cikin jirage darussa daga wannan littafi na wato masail ko kitab sunna wallafar harb ibn isma'ila alhamdali rahmatullahi alaihi al-Imam Harbu ya rasu a shekara ta 280 ne bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ba manta ba wannan darasi asalin shi daura ce ta ɗaliban ilimi da aka yi ta a garin Buwari da ke yankin birnin babbar tarayyar Najeriya wadda kuma ba mu samu halin karasawa ba. Da haka muka dacewa mu karasa ta bisa yadda ya sauka insha Allah. Allah ya samu dace. A darasin da ya gabata wato muna magana akan babun da ke yake kawo mana hadisai akan babun jami'un fi ta'atil imami wa ma yajibu alaihi lil ra'iyya babun da ke magana akan wato wajabtin da'a ga shugaba da kuma abin da ya wajaba ga talakawa su yi shugaba na da'a za mu tashi a lambar tarjama ko lambar hadisi na wato 274 inda malam yace haddasana ahmad ibn yunus qala haddasana mindal wannan mindal shine ibn ali kenan al-anasi حدثنا مندل عن حماد بن عبد الرحمن قال, قال حدثنا عبد الله الشؤفي قال سمعت مكحولا يقول في مرضه الذي مات فيه يتناج مكحول الرش الله في السنة أجلينا تشوى أربعهم وسأبوا قداه لم أحدثكم لم أحدثكموهن بن يمكو حديثي بن رويتمكو حديثي الرسول الله صلى الله عليه وسلم daga manzon Allah akan waɗannan matsaloli guda hudu ba. Fa ana muhaddithukumunna amma zan ba ku wato hadisi yanzu akai. Zan karantar da ku akan su yanzu. Yace la tukaffiru ahla millatikum wa in amilul kaba'ir. Kar ku dinga kafirta musulmai ko da sun aikata manya-manyan zulmai. Abu na ɗaya kenan. Wassalatu ala kulli mayyitin kuma ku dinga yin sallar jana'iza ga duk mutumin da ya mutu musulmi. Abu na biyu kenan. wasalatu khalfa kulli imamin abu na uku kuma ku dinga sallah a bayan kowane liman musulmi wal jihadu ma a kulli amirin sannan ku tafi jihadi tare da duk wani shugaba yace wannan riwaya tana cikin littafin sunan ta imamu abu dawuda da daru qutni daga makhul a can ya ce daga abu huraira ya samo magana guda salatu khalfa barrin wa fajirin da salatu ala kulli barrin wa fajirin da kuma aljihad ma a kulli barin wa fajir to sai dai kamar yadda Imam Darqutni yake faɗa shi makhul bai ji daga Sayyidina Abu Huraira ba dan haka akwai inqita'i kamar yadda yake cikin Fathul Bari na Ibn Rajab makhul bai ji daga Abu Huraira ba wallahu ta'ala alam to amma dai wannan mangan da ya faɗa haka suke a aqida ahlus sunna wal jamaa mala yace qala makhulun fintani min ra'ayi wa abubuwa guda biyu fahimta ta ce lam azkurhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam bana ambatan su in ce ga isnadi yace la taqulu ala aliyin wa usmana illa khairan kar ku faɗi magana fi aliyin wa usmana game da sayyidina ali ko usman game da rikicin siyasa game da bambancin ra'ayi game da kaza da kaza yace indai kai musulmi ne kar ka sake ka faɗi wani abu akan waɗannan bayin Allah sai alkhairi kaji akida mai kyau mala yace tilka umma sai jawo aya tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malu yace wannan al'umma ce wacce riga ta shude abinda suka aikata nasu ne abinda ka aikata kai kuma na bayan su kai ma naka ne ba za a tambaye ka game da Aliyu ko a tambaye ka game da Usman Allah ya kara musu yadda gaba daya ba za a tambaye ka a lahira game da su ba kar ka dauka ka fitinar tafi karfinka ka tsaya inda za ka iya wanda dai wannan babu shakka ya rabauta ya kuma tsira Allah ya samu dace qala hadathana abu ma'anin qala hadathana dahhak qala hadathani zam'a ibn salih qala hadathani salama ibn wahram qala qultu li tawus wannan isnadi shi kuma zuwa ga Tawus Abu Ma'an wancan shine Zaid ibn Yazid in ba in ba na kuskure ba Ar-Raqashi kenan wani malamin Imam Muslim da Haq kuma Abu Asim an-Nabil ne insha Allah Zam'a ibn Salih fihi kalam wa in kana yuhtamal a takeice dai ba isnadin ne ya dame mu ba muna magana akan mutum din ne a wannan yanayi wa haram yace qultu li Tawus la uaddi ushura ardi wa uqsimuha Allah shi gafarta malam me kake gani shin kada na baiwa ya ce ni fa bana kada na baiwa kana ganin kan na ba wa sarki ko wakilansa kan na ba da zakata gare su ni in raba da kaina me kake gani fa qala sai tawus ya ce masa awalam tu'ashir ardak wai yanzu dama kai baka fitar da zakkan wato abin nan gonarka da kanka kake rabawa baka kai sarki ya raba shi da ya saka cikin baitul mali ya raba qultu bala ya ce aini haka nake gaskiya saboda bai da sarakunan nan ba amma haula'i al-umara faqad akhadhuha ce saboda ai su sarakunan idan ma sun karba walam yad'uha fi ghairi haqqiha suka karba ba su yi abin da ya dace ba fala adri yaqdi zalika anni amla saboda in na ba sarki ko na ba sa'insa ko na ba commissioner ni ban sani ba ko na ba kwamitin zakka wallahi ni ban sani ba ko suna abin da ya kamata ko bai kamata ba don haka shi sa ba na bayarwa nake rabawa da kaina kamar yadda galibin mutane suke yi sai makul ya ce masa wa ma yudrika ina ruwanka me ya shalle ka bal taqdi anka in ka fidda zakkarka ka bawa wanda hukuma ta ce a baiwa to wannan ya wadatar maka sauran kuma ya rage nasu sai ya ce masa iyaka wal bid'a ina jan kunnanka a hirɗinka da biyewa bid'a wa ƙum lilƙirdi fi zamani yace kai ko abin nan ne wato biri aka kafa aka ce shine shugaba to sai ka kabi kabi abin da yace ko wani sarki ya zamanin shi a mishi da a mishi biyayya kawai shine qala hadathana harun ibn musa qala hadathana hammad ibn zaid an kulthum ibn jabar an qaza'a qaza'a maula ziyad kenan anna ibn umara su'ila aniz zakah an tambayi sayyidina abdullahi dan umar game da zakka faqala yace idfa'uha ilayhi ka ce alaga ta malam wannan sarakuna da ba su da kirki suna kaza suna kaza muna ganin ma kudaden namu suna baba kere ne ko a ba su zakka su su raba kamar da shari'a ta ce yace i idfa'uha ilaihim ku ba su fa ka annahum radduhu sai yaga kamar mutane ba sa son magana ba ta yi musu ba kasa mutane idan malami ya faɗi magana sai in ta yi daidai da ra'ayinsa dan suke goyon baya ina jin dole kira zamanin nan ya san wannan magana faƙala idfa'uha ilaihim yace kai na ce ku ba su wa in tamazzaqu biha luhumul kilabi ala mawa'idi koda ku naman kare za su siya su ci akan wurin zaman su akan tep dining table din su ba ruwanku a wata rawa da ke cikin baihaqi cewa yi ku ba su koda ku giya za su sha da kuɗin ba ruwanku wannan riwaya tana cikin littafin al-amwal na Abu Ubaidin da kuma shi baihaqi din a cikin Sunan Kubra qala haddathana Hisham ibn Ammar qala haddathana Abu Sa'id al-Ansari عن أبيه عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباد بن سارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وانا مشهور حديث عرباد بن سارية انني دكي cikin مسلم محمد بن حنبل da Abu Dawud da Ibn Majah da makamantan su an san shi ko hadisin wasiya din nan da yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inje Ibn Sariya usikum bi taqwallah ina jan kunnanku da ku ji tsoron Allah was-sam'i wat-ta'a kuma ku ji ku yi biyayya wa ina abdan habashiyan ko da an sa muku shugaba bakin fata fa in kuma bawa fa innahu man yabqa ba'di fa sayara ikhtilafan kathira nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya rayu a bayana tabbas zai ga sabani mai yawa fa alaikum bi sunnati ina horon ku ku rike sunnata wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin ku rike sunnan halifofi na shiryayyu masu shiryawa wa addu alaiha bin nawajiz ku kame ta ku cije da fiƙoƙinku wa iyakum wa muhdathatil umuri a hirɗinku da fararrun abubuwa a cikin addini fa inna kulla bid'atin balala duk fararren abu bata ne Allah ka tsare mu daga bata qala dasana abu ma'an qala dasana wa ibn jarir qala haddathana abi jarir ibn hazim kenan qala sami'tu ghailan ibn jarir yuhaddithu an abi qais ibn rabah an qai an abi qais ibn rabah ibn riyah نعم ابن رياح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج عن من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية duk wanda ya fita daga cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama ya daina biyayya ga shugaba ya zama dan tawaye ya mutu to ya mutu irin mutuwa ta zamanin maguzanci wato sanda babu tsarin addini Allah ka tsare mu wannan riwaya tana cikin sayyid muslim qala dasana ubaidullah ibn mu'adh al-anbari kenan qala dasana abi mu'adh ibn mu'adh qala dasana shu'ba an qatada qala samitu aba mirayata qala samitu imran ibn husayn yuhaddithu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la ta'ata li ahadin fi ma'asiyati Allah shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a yi wa kowa biyayya akan ainihin saban Allah wannan riwaya matani ne tabbatacce amma dai wannan isnadin shi ya zo da dan abin ga kadan duk da yake asalin hadisin yana cikin wato littafin Imam Ahmad ibn Hanbal da da Sahihu Bukhari da Muslim yes ta hanyar hadisin Sayyidina Ali ko ba ba manta ba hadisin la ta'ata fi ma'asiyati Allah inna mata'atu fil ma'ruf da kaga ya wadatar daga wannan insha Allah wa haddathana Abdul Wahhab ibn Dhahhak kala haddathana Isma'il ibn Ayyash ana Abdul Aziz ibn Ubayd to murki wannan ma Abdul Aziz ibn Ubayd ibn Hamza da'if ne daga cikin malamai bai da mal bai da kuma dalibi in banda Isma'il ibn Ayyash din an Shahr ibn Haushab ana Abdullah ibn Amr ibn al-As ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ka'inun ba'di umara'un yu'arrifunakum ma tunkiruna wa yunkiruna alaikum ma ta'rifu nabi ce za a yi wasu shugabanni a bayana za ku dinga ganin abin da suke yi wanda ba kwa so za kuma su dinga yin abu wanda ba ku san shi ba za ku ga abin da ya dace da wanda bai dace ba ma'ana tu'arrifu yu'arrifunakum ma tunkiruna za su yi muku abin da ba kwa so wa yunkiruna alaikum ma ta'rifuna abin da kuma yake daidai su ce ba haka suke so a yi ba fala ta'ata lakum lahum alaikum kar ku yi musu da'a fala ta'atallu billah kar ku kawo hujja da cewa Allah ya ce a yi musu da'a wannan matani ne wanda yake munkari saboda wannan karin kamar yadda kokari yake cewa bai zo ba sai ta wannan riwaya kuma take riwaya cewa take da'ifiya al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito ta da kuma dan sa a cikin kitabus sunna da wannan isnadi mai rauni insha Allah babun fil amri bil imsaki fil fitna babun da ke bayani akan idan ana zamanin fitina kashe-kashe yaƙe-yaƙe maganganu na cin zarafin juna raddoji marasa kan gado rigimar siyasa rigimar ƙungiyoyi duk irin rigimar da kasan fitina ce wato ba yaƙi ne tsakanin musulmai da kafirai ba rigima tsakanin al'ummar musulmai su su akan siyasa akan tattali akan wata mas'ala mustahabbiya akan wani rikici akan wata qadiyya irin waɗannan rigingimun da suke faruwa kullum to abin da ya kamata shine ka janye ka shiru ka kame bakinka kar ka rura wutar wannan fitina kar ka shiga cikinta kar ka je ka zubar da jinin musulmi ko a zubda naka ko ka ci mutuncinsa ko a ci mutuncinka ko a yi ba daɗi ko a yi ɓatacciya kar ka shiga. Kala da sana Bishir bin Hilalin, kala da sana Ja'far bin Sulaiman, an Hishamin, an Ibn Sirina kala, kala Shuraihun, Shuraihun al ya ce, Kanatil fitnatu tis'a sinina, an yi shekaru tara ana fitina yana ishara zuwa ga rigingimun Ibn Zubair radiyallahu anhu da su mutanen su banu umayya su marwanu da sauransu ya ce ma hubbirtu fiha walastakhbartu ya ce ban taɓa zama in saurari labarin me ake ciki game da fitinar ba walastakhbartu ko ban taɓa neman labarin ba ba wanda yake bani labari ko bana neman labari a gun kowa ya ce wa ma salimtu duk da haka ban tsira ba kila wa kaifa zaka ya aba umayya ya akai baka tsiran ba qala yace maltaqat fi'atani illa wa hawaya ma'a ahadihima yace ba a taba samun ran da wata kungiya da wata kungiya za su kara ba mutanen gari kaza da mutanen gari kaza ko masu goyon bayan dan takara kaza ko masu goyon bayan sharifi wane ko masu goyon bayan wane kaza dan wane kaza yace duk sanda za a gwabza wani yaki ko wani rikici sai na ji zuciyata ta karkata zuwa ga ɗaya daga cikinsu kamar yanzu misali irin wannan harka da ake ta kakar zaɓe da yadda mutum yake cewa ba ruwan shi sai ya ji ya fi son dan takara da yadda mutum yake cewa ba ruwan shi sai ya ji ya fi son wata jam'iyya ko da a zuciyarsa ne ko da mutum bai shigar rigimar ba ko da ba a yi da shi bai yi da kowa to amma dai sai ya ji a zuciyarsa cewa abin da ake yi da dai ma wani ne da ya fi mun gane wannan da kyau ko da yadda ka ce ba za ka shiga rigima ba to sai ta tatar da kai da kake to ya zama dai alal akal wannan din ne ba ka je ka shigan ba ne yace shi yana ganin wannan ma rashin tsira ne daga ita fitina Allah ka tsare mu wannan riwaya tana cikin littafin akhbarul qudat da kuma musannad ibn abi shayba da littafin abu amr dani wato sunan al-warida fil fitan ta hanyar shaqiq zuwa ga shuraihu da yake ya da lafazin cewa mastakhbartu mudkanatul fitna yace ban taba neman labari ba in ce wai me yake ciki tunda aka fara fitina nan faqala hu masruq law kuntu mithluka lasarrani an akuna qad mutu yace da a ce ni irin ka ne da sai in ce da ma na mutu na huta kawai ba ruwa na ban dauki wani dokakkiya ba sai shurihu yake cewa fa kaifa bi akthara min dalika ma fi sudur yace to ai na wuce nan matsalatawa a cikin zuciyata akwai wani abu yace duk sanda wasu wataltakil fi'atani wa ahaduhuma ahabbu ilayya min al-ukhra ko da yaushe sai naji na fi son su wani da ba su suka yi galaba Allah ya kyauta qala dasana amr ibn usman qala dasana abi qala dasana shihab ibn khirash an al-qasim ibn ghazwan an ishaq ibn rashid al-jazari an salim qala haddathani amr ibn wabisah al-asadi an abihi wabisa qala haddathani ibn mas'ud an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu yaqulu inna fitnatan muzlimatan mudillatan ja'iyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle wata fitina wacce take mai tsananin duhu mai batarwa tana nan za ta zo alqa'idu fiha khairu min alqa'im wanda yake zaune a wuri daya bai tashi ya leka ba ya fi alkhairi fiye da wanda ya miƙe yana lekawa wal qa'imu fiha khairu min almashi wanda ya tsaya iya miƙewa da lekawa alherinsa ya fi na wanda ya kama hanya ya taka ya tafi inda ake walmashi wanda ya tafi da kafa gurin fitinan fiha khairu min rakibi yafi wanda ya hau abun hawa ya tafi a guje Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rakibu fiha khairu min mujri wanda ya tafiya akan abun hawa yafi alheri fiye da wanda ya kora gudu Annabi ya ce katlaha kulluhum finnar duk wanda ya mutu a cikin wannan fitina dan wuta ne qultu wa ma ka ibn mas'udin sai mai tambaya wato wabisa al'asadi ya ce, To, menene wannan fitinan ya Sayyidina Ibn Mas'ud, ƙala tilka ayyamul harji, ya ce wannan shekaru ko kwanakin kashe-kashe ne, haisu la ya manun rajulu jalisa, sai za shiga fitinar da mutum bai amince da na kusa da shi a zaune ba, saboda ta da bom, saboda fitina, saboda rigima, saboda munafurci, saboda yawan ainihin wato ‘yan leƙen asiri, sai ga baka amince da kowa ba. Kultu fama ta amurni an in adrakani zalika azzaman ce to alga ta malam wani umarni kake mini in na shaida wannan zamanin yace masa ta kuffu lisanaka wa yadak ka kame halshenka da hannunka maganarka da rubutunka da aikinka ka kare su kar ka shiga fitina wa takun hilsan min hilasi baitik ka zama manne daga cikin ababen da ka zama wato kamar kaman filasta da aka manna a cikin gidanka ba fita kai zaman ka a gida karka je ko'ina karka shiga wannan fitina a waɗannan fitintunu iri daban-daban ga sanar na zamani iri-iri ubangiji Allah ka tsire mu daga barin su su ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yusbihul mu'minu yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran Allah ka tsare mu wannan riwaya asalin tana cikin musnad Imam Ahmad ibn Hanbal da sunan ta Imam Abu Dawuda da kai kuma wani hadisi na Abu Dawuda da ke ƙara ƙarfin wannan riwaya shine hadisi Abu Musa al-ash'ari da Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna baina aydikum fitanan ka qita'il laylil muzlimi yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan al-hadith da ne ishara zuwa gare shi na fata muna ganewa malam ya sake cewa حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ليث عن طاووس عن زياد بن عن زياد عن زياد سيميني كوش هكا ake mishi lakabi saimini kosh ana abdullahi ibn amr anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala takunu fitnatun za ai wata fitina tastanzifu al'arab wadda sai ta kewaye larabawa sai ta cinye su gaba ɗaya wato tastanzifu al'arab halakan kenan sai ta halakar da larabawa gaba ɗayansu ya ce nabi ce katlaha fin nari ya ce duk wanda aka shafi tana ɗan wuta ne qala ha salasan ya faɗa ya maimaita su uku ya ce al-lisanu fiha ashaddu min waqa'is sayf barnar da harshe zai yi barnar da magana za ta yi a wannan lokacin da rubutu da makamantansu manzo Allah sallallahu ya ce wannan barnar ta fi tsanani fiye da barnar da takobi za ta yi fala haula wala quwwata illa billah me yafi wannan kama da irin zamanin da muke rayuwa wanda mutane suke faɗa su yi magana su rubuta su yi bidiyo su yi live kaza da kaza su yi live streaming kaza sai ka ga maganganu wanda suke tada fitina wanda suke kawo rigingimu wani lokaci mara wani maganganu ana yinsa da sunan karantarwa da sunan wa'azi da sunan wato wayar da kai da sunan shiga cikin harka ta rayuwa ko siyasa ko tattali ko harkar rigingimin duniya ga sunan da iri iri ubangiji Allah ka tsare mu Allah ka sa mu gama lafiya قال حدثنا عبد الله بن خبيك الأنطاقي قال سمعت يوسف بن أسباط يقول amma ahlus sunnati fa innahum la yarawna sayfa ala ahadin min ahli al-qibla da gaskiya aqida ahlus sunna shine ba sa ganin halastin daga makami a yaƙi duk wani mutum wanda yake ahlus sunna a duk wani mutum wanda yake musulmi ba sa ganin halastin a daga makami a yaƙe shi kuna da gaskiya aqida ahlus sunna wal jama'a haramcin yakan duk mutumin da yake musulmi ya saki cewa a a al-lisanu fiha na'am yace wa hum yarawna salata wal jumu'ata khalfa al-a'imma kuma suna ganin wato cewa wajibi ne kai sallar juma'a kai sallar ainihin yau da kullum a bayan duk wanda shine shugaba wal jihadu ma'ahum kuma yaron al jihada kenan wal jihada ma'ahum bil fathi aw bin nasb za a ce wal jihada ma'ahum qa'imun tamun ila yawmil qiyamah kuma yin jihadi yana nan yana tsaye ba zai fadi ba tare da shugabanni har tashin alkiyama la yanqusuhu jawruhu zaluncin shugaban bai nakasa darajar jihadi wala yaziduhu adduhum adalcin shugaba bai kara wa jihadi wani karfi fiye da wanda yake da shi wala yukaffiruna ahadan min ahli alqiblati bi dhanbi ahlus sunna ba sa kafirta wani musulmi dan yayi wani laifi wala yashhaduna alaihi bi shirkin ba sa mushi sheda musulmi su ce mushriki ne su ce mushi munafiki ne ko kafiri ne ba sa yin wannan wa hum yaquluna al-imanu qawlun wa amal yana daga cikin magana ahlus sunna suna cewa imani da magana da aiki duka imani wal imanu yazidu wa yanqus suna cewa kuma imani yana raguwa yana karuwa wa hum yastathnuna fi imanihim kuma suna cewa insha Allah a imanin su ana mu'minun insha Allah makhafata an yuzakku anfusuhum saboda ba sa so su tsarkake kansu qala hadathana abubakar muhammad ibn yazida qala hadathana abdul ala ibn sulaiman az-zarrat qala hadathana ghalib ibn al-qattan قال لقيني الأشياخ من عبد القيس يتي وسد التواتكين قبيلة عبد قيس سيسوك قمد فقالوا لي سكا تشمني ما شهادتك على مالك بن المنذر مي ذاك تي game da Malik ibn al-Munzir al-Abdali wani gwamna ko kuma ce wani kwamishinan 'yan sanda da Khalid ibn Abdullahi al-Qasari ya taɓa sashi kwamishinan 'yan sanda a garin Basra. Me za ka ce game da shi? kana ganin shi musulmi ne ko munafiki irin wannan magana wa ala yazid ibn al-muhallab ko me zaka ce game da yazid dan muhallab wannan babban komandan na yazid ibn muhallab babban komanda daga cikin komandojin gwamnatin banu umayya wa al-hajjaj ibn yusuf da kuma hajjaj ma gaba daya me kake ganin su sai shiru suka ce illam tashhad alaihim annahum munafiqina wallahi in dai baka ce munafikai bane su burra'a min al-imani baka ce sun barranta da imani min alin nari baka ce ɗan wuta bane su fa innaka shakkakun fi kitabillahi wallahi kana da shakka game da littafin Allah kaga wannan irin ilzamin da ake wa mutane yanzu wani kawai sai yake kirma magana ya ce duk wanda bai yadda da irin abin da ya faɗa ba munafiki duk wanda bai fito ya raddin kaza ba duk malamin da bai fito mambarin shi ya goyi bayan kaza ko ya raddin kaza ko ya ce kaza ba munafiki ne ko baya kauna Allah ko baya kishin arewa ko baya kishin musulmi ko an bashi kuɗi ko ko kaza duk irin wannan maganin irin su ne kaje irin maganganu ne yan tawaye jama'a ya kamata ustazan mu da masu hawa mumbari da masu social media su musa da hankali magana wanda ra'ayinka ce kawai suka ce duk wanda bai faɗa ba munafiki ne ko duk wanda bai faɗa ba ƙarya yake ko an bashi kuɗi ko yana jin ko matsoraci ne ko bai san Allah ko bai kishin kaza awa jama'a yaushe ake irin wannan maganganu in ba ƙasan nan ba da babu tsari kwata-kwata na ilimi jama'a yaushe kake jin irin wannan magana in ba in ba cikin mutanen mu ba Allah ubangiji ya kyauta almuhimmu dai da suka ce mishi haka to sai suka same shi ba yace fa ataitul hasana fa akhbartuhu bi maqalatil ashyar sai na tafi gun alhasan albasri sai na bashi labarin maganar da waɗannan dattawa suka faɗa fa qala alhasan sai alhasan albasri wato din ka samu matsala sai ka tafi gun malami na Allah sai ya ce mishi ibnu akhi kai dan samari ruwaidaka bi shahada kaga ka fita batun cewa wani dan wuta ne ka fita batun cewa wani munafiki ne ka fi tabbacin cewa wani bai da imani ka daina wannan rigima ya ce tujzibukal ma'arifa an innaka min ahli dini ya ishe ka kasancewa wannan abin da zan faɗa maka ya ishe ka amfani kasancewa kai kana bin wani addini ne wanda la yahillu li ahadin an yashhada alayka annaka min ahli nari addinin bai halasta maka ma wani ya ce kai dan wuta bane to haka kai ma bai halasta maka ce wani dan wuta ne ko wani kaza bane ya ga mishi haka sai ya ƙara tafiya ya ce fa a taitu Muhammad ibn Sirin sai na sake zuwa wani malami wato yana neman abin da turawa suke cewa second opinion yana neman ko ƙarin ƙarfi yana neman wato mutaba'a ga wannan zancen ko sai ta bugu Muhammad dan Sirin shi ma malami ne na sunna Allah ya gafarta musu gaba daya fa akhbartuhu bi maqalatil ashyakh sai na bashi labarin abinda waɗannan mutane yan Abdul Qais suka ga mini fa qala li sai ya ce mini amma amma Malik ibn Mundir to kaga na farkon da suka faɗa fa aqrabu ma yakunu minka jawara to ai makwabcinka ne garin ku ɗaya ƙasar ku ɗaya ƙasar Iraki ƙasar Basra wa a'zamuhu alayka haqqan tashhadu alayhi la amuruka bi shahadati alayhi ina tunda makwabcinka ne yana da haƙƙi mai girma a kanka ina horonka karkace zaka bi shida da wuta ko da munafurci ko da kaza dan yi aiki da gwamnatin da kake adawa da ita wa amma Yazid ibn al-Muhallab fa ta'rifu rakab al-Azd shi ko Muhallab ibn Yazid ibn al-Muhallab al-Azdi dan gidan al-Muhallab al-Azdi komanda to ai ka san kabilar su ka san mutanen su da ake cewa Azdawa fa in shi ta fata'arrad lahu in kana so sai ka je ka fuskanci su ka ji me za su ce maka ya za ku kare da su wa amma al-hajjaj ibn yusuf yace kaga shi ko hajjaju fal miskinul hajjaj yace Allah sarki hajjaj al miskinu abu muhammad Allah sarki hajjaj abu muhammad intahaka al hurma ya keta alfarma da yawa wa rakibal ma'asiya ya hau kan zinubai da yawa fa in yu'adhibhu in Allah ya so ya masa azaba fa bi dhanbi wa ya cancanta ne saboda yayi laifi wa in yaghfir lah in Allah ya so ya gafarta masa fa inna la nunfisu alaihi al-maghfira to mu ba ma mishi hassada da bakin ciki ko mu ce ayi masa rowa gafara ka ji maganar malami na Allah kenan qala sai shi mai tambaye ƙara cewa fa ataitu bakar ibn abdullahi al-muzani sai na sake zuwa gun bakar dan abdullahi muzani fa akhbartuhu bi maqalati al-ashyakh nace alaga ta malan ka ji abin da suwana suka ce qala yace law annan nasa to bari in ga maka law annan nasa jama'u yawmal juma'a fa qalu li a ta'arifu afdala ha'ula'i rajulan wahidan? Da a ce, wato mutane za su taru su ce mini waɗannan ukun da aka ambata, a cikinsu wa kake ganin ya fi mutunci ya falala, da ƙultu da sai ce musu, a ta'arifu na an sahahum lahum, a cikinsu wa kuke gani wanda kuke ganin zai fi wa sauran nasiha, wato ya abin da ya dace, falau qila lahu innahu haza, ya ce da za a ce wane ne, fa'araftu annahu kazalika, na san cewa kuma haka ne laƙultu haza afdalum sai ce to wanda ya falala da walau kila da ko za a ce mini a tarifu a sharrahum rajulan wahidan a cikin su waye wanda ya fi rashin mutunci laƙultu da sai in ce a tarifu na a ghashahum lahum ko kun san waye ya fi ha'inci a cikin su walau kila lahu haza yace inda za a ce to wane ne fa arabtu annahu kadhalika na san cewa kuma shi eh da gaske ne shi haka ne laƙultu haza shar a sharru da da gaske shi ya fi sharri wato yana nuna musu ni ba zan faɗa ba abin da kawai zan kirkira sai inda a ce za a tare ne gaba ɗaya mutane su haɗu su ce wane ya fi kirki a ciki sai in ce to ya fi kirki ko kuma tare gaba ɗaya ce a cikin su wane ya fi rashin kirki to sai in ce wane ya fi rashin kirki wato ya aiki da irin ka'idar wajabat wajabat ke ya ce amma tunda babu haka to ba ruwa na walau kila li da an ce mini ushhud li ahli li afdalihim annahu min ahli janna amma kuma bayan an ce min wane ya fi falalar wane ya fi sharrin don aka ce to a cikinsu wanda aka ce maka falala alaga ta malam to ka ce dan aljanna ne ya ce lam ashhadu wallahi ba zan ce dan aljanna ba ne walau kilali da kuma za a sake ce mini to wani wani fa ushhud ala a sharrihim annahu min ahlin nari wanda aka ce ya fi sharrin to alaga ta malam kai masa shaidar dan wuta ne ya ce lam ashhadu wallahi ba zan ce fa idza kana raja'i li sharrihim fa kaifa raja'i li khairi in kuna ganin wanda yake cikin sharri a cikinsu mafi tsiya a cikinsu ina sa ran ta yi Allah ya gafarta masa, to ina kuma kuke ganin ai zan fi sa rai a kan mai kirkinsu Allah ya sa Allah ya gafarta mashi ko? Ko kun fahimta? Wani ta ce magana malamar suka gaya mashi, wani a cikin tafin al'iman na, na, na, na, na abin nan na, na, na, na Ibn Abi Shaiba da littafin Alfiryabi da makamantansu. Wallahu alam. قال حدثنا أبو معن قال حدثنا أبو داود التالي kenan. قال حدثنا أبو القاسم ابن الفضل قال حدثنا عبد الكريم ابن المعلم wannan mugani Abdul Karim ibn Abil Mukhariq kenan wani mutum mai rauni kwarai da gaske din nan wanda ba a karban hadisin sa kamar da su Abu Hatim da Ibn Adi suka faɗa da da, da, Imam Zahabi da makamantansu an Tawusin kala kuntu inda Ibn Umar yace na kasance a gaban Abdullah dan Umar fa ta rajulun sai wani yabo fa kala yace ya Aba Abdurrahman قوم يحكمون بالهوى قوم يحكمون بالهوى ألقى تمالا ka dai gani mutanen nan da san zuciya suke mulki yanyan yanyan yanyan kaza da kaza wane da wane ne yace to ya zamu yi kenan wa yaqtuluna fil maghdaba suna kashe mutane in sun yi fushi in yi fushi kawai ce a kashe wane wa yasta'thiruna bil fay'i sun rike dukiyar ƙasa suna ta waso su akan dukiyar ƙasa akufarun hum alga ta malam yo me zai hana kai a ce kafirai ne qala la yace ba za a ce kafirai bane qala ya sake cewa qaumun yashhaduna alaina bil kufri to kuma ga wasu sun ce mu kafirai ne yan qalaqatu ne yan waye sun ce mu kafirai ne wa yasfikuna dima'ana yan boko haram ne suna ta zubar da jinin mu taqarruban ila Allah kuma suna cewa wai ma suna zubar da jinin mu ne dan Allah yan boko haram suke zubar da jinin cewa suke wai Allah ne ya sa su ba haka suke fada ba a kuffarun hum yace za a ce sun ‘yan boko haram kafirai ne? Kala la, ibn Umar ya ce mishi ba za a ce kafirai ba ne. Kala famal kufuru to in ba kafirai ba ne su da wasu da waɗancan da shugabanni a zalumai da ‘yan boko haram masu zubar da jini in an ce ba kafirai ba ne to su ai kafirai kira raga ta mana. Kala ya ce an ya ja'ala ma'allahi ilahaini masna. Kafiri shine mai cewa Allah biyu ne ko Allah uku ne ko makamantansu. Ka ji magana ta malamai ko duk da yake wannan kamar da muka fara isnadi mai rauni ne amma dai matanin bai da wata nakara. Babu salati khalfal jahmi war rafidi. babin da ke bayani akan hukuncin sallah a bayan bajahami mai karanta sifat da barafidi wanda yake mai zagin salaf kenan waɗannan su biyun saboda bid'a su mukaffira ce duk wanda yake da wannan irin bid'a to ya fita daga musulunci ba tare da ta'ayini ba ta'ayini sai an tsaye mai da hujja amma fil jumla za a bada hukuncin haka a dunkule da haka su hukuncin sallah a bayan su daban ne qala da sana ibrahim ibn abdullahi al-ansari ana abi ubaidin al-qasim ibn salami kenan qala ma ubali sallaitu khalfa al-jahmi war rafidi amsalaitu khalfal yahudi wan nasrani yace in dai zan yi sallah a bayan bajahami mai karyata sifat da barafide mai zagin salaf mai karyata alqur'ani yace to in dai zan yi sallah a bayan su to bana ganin bambanci yin sallah a bayan kirista ko ba yahudi wannan haka haka yazo daga bayan dan abrahman dan mahdi shi ma yake cewa bana sallah a bayan irin waɗannan yan bid'a san bana sallah a bayan su eh haka bukhari shi ma ya ambata cikin khalqu af'alil ibad yace yace sai ci gaba da cewa wala yusalla ba a yin sallah khalfa man la yuqaddimu ababakrin ala al-khalqi ajma'ina ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da yake ganin cewa ba zai gabatar da sayyidina abakar a bayan dukkanin mutane bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to ba a sallah ban shi wa amma salatu khalfal qadari wal khariji wal murji fala uhibbuha wala araha yace amma yin sallah a bayan baƙaddari mai kare takaddara da khariji wanda yake wato ɗan ƙalaƙato ko boko haram wal murji da mai sassauci da ya wuce iyaka addini ya ce fala uhibbu ba na so wala araha ina ganin bai dace ba duk da ka ganin bai haramta ba ya ce amma dai ba na so ina ganin ba abu ne da ya dace qala qala sami'tu ahmad ibn yunus qala qala sami'tu za'ida yaqulu law kana rafidiyan ma sallaitu wara yace wallahi in dai mutum ba rafidi ne ni wallahi ba zan yi sallah bayan shi qala dasana ahmad ibn yunus qala sami'tu rajulan yaqulu li sufyan ath-thawri ar-rajulu yukaththibu bil qadri fa usalli usalli wara'a mutum mai ƙarya takaddara ko na yi sallah a bayan sa qala yace la tuqaddimuhu tun farko kar ku sake ku sa shi a gaba ku ce shine liman mutumin da ke ƙarya takaddara kar ku sake ku sa shi liman wannan na cikin hilatul awliya ta al-asbah abu nu'aym قال حدثنا محمد بن الوزير قال حدثنا مروان قال سألت مالكا هل يصلى خلف القدر قال لا wannan kuma firiya biyu kawo shi a cikin alƙadar da lalaka yi an tambayi imam malik cewa za a yi sallah a bayan mai kare takaddara ya ce ba za a yi ba qala haddathana ubaidillah ibn yusuf qala haddathani fitr ibn hammad qala sa'altu mu'tamar ibn sulaiman fa qultu ay imamun li qaumin yaqulu mutun ne shine limamin masallaci amma kuma aqidarsa ita ce yana cewa alqur'anu makhluqun a usalli khalfa ko na yi sallah bayansa, ƙala usalli khalfa muslimin a habba ilai, zan yi sallah a bayan musulmin da nake so. Ƙala fiturun fa'ataitu yazid ibn zura'in fakultu imamun li qaumin yaqulu al-qur'anu makhluqun aw usalli khalfa alaga tamal limami ne amma aqidarsa fadin cewa wato qur'ani ba zancen Allah bane sai na yi sallah bayan sa qala la karkai sallah bayan sa wala karama yace ba wani daga kafa ba wani munafici ko daga kafa kaka sallah ba wannan cikin littafin sunna na Abdullahi dan gidan Muhammad ibn Hanbal qala dasna Yahya ibn Uthman qala dasna ibn Himyar qala dasani Bishr ibn Jabala an Abil muqawwam an abdullahi ibn amr qala inna li kulli ummatin majusan lalle kowace al'umma tana da maguzawa a cikinta wa inna majusa hadhihi al-ummati ahlul qadar masu kareta kaddara sune majusawan wannan al'umma yace fa in maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tusallu alaihim wala tusallimu alaihim in ba su da lafiya kar ku gaishe su in sun mutu kar ku ji gunga wasu in in kun gansu kar ku musallama wannan isnadi yana da matsala shine Bishir ibn Jabla wanda wanda wanda majhuli ne kamar da Abu Hatim yake fada wanda da'ifi ne majhuli wallahu a'lam qala da sana Abu Ma'an qala da sana Mu'adh qala da sana Sulaiman at-Taymi am makhulin an Abi Hurairah qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna li kulli ummatin majusan wa inna majusa hadhihi al-ummati Nabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle kowace al'umma suna da maguzawa a cikin su maguzawa a cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama wato sune yace sune alqadariya fa in maridu in ba su lafiya fala ta'uduhum karka je gaida ba kaddari in bai da lafiya wa in matu in sun mutu fala tashhaduhum kar ku je jana'izarsu kar ku je wurin ainihin wato jana'izarsu idan sun mutu kar kuma ku je a batu na ainihin abin ga wato gaida sun ba su da lafiya ina ganin bari mu saurara anan saboda yanayin lokaci insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi kan sabon wato tarjama tace babun babun fid dajjal a nan za mu tashi insha Allah a lambar hadisi na 294 wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum